الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatun wa littafi da sharhu sunna ta Imam al-Barbahari rahimahullah satin da ya gabata mun fara karanta wata matsala da malam ya kawo dangane da duk wanda yake so ya samu istiqama ma'ana tabbatuwa akan addini tabbatuwa akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsayu akan ta kuma ka rayu akai ka mutu akai to sai malam ya kawo ɗansu abubuwa da ka guje su daga ciki shine mutum ya guji alaka ko saurare na malamai da suke da ilmul kalam masu ilmul kalam da masu jidali da masu munazara da masu kiyasi akan nassin qur'ani ko hadisi ma'ana malamai ne da suka gina kansu akan tsari na falsafanci ilmul kalam ilmul mantiq sai muka buga misali da ire-iren maganganun su ko to irin waɗannan malaman ka nisanci alaƙa da su a harkar addini don za su gurɓata maka aƙidarka alal aƙalli su saka maka shakku game da wani abu da kake da yaƙini da akan su shi sa zaman ka lafiya shi ne ka nemi ilimin addini a gurin malaman sunna ka yi alaƙa da malamin da aikinsa kaɗai shi ne karantar da mutane akan siyo Allah ɗa'a siyo manzon Allah ɗa'a a kuma nisanci hanyar shaidan wannan siffa guda uku ce kadai ta siffar malami da ake cewa malamai da suke aiki dan Allah amma duk malamin da ba wannan bane akidarsa ba haka bane karantarwarsa to bari sance shi da wahala kaga yayi sati yana karatu ko su kwanaki bai so ko wani abu da zai gurbata akidar mutane ba in ma ya soki ayoyin Qur'ani ko kuma ya soki hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai malamin ya ci gaba da bayani akan wannan me yasa yake haka ko yayi kusa da Ko da kasan wani abin. Oh, cikin. Za a ji. Ko? Za ana ji ba? To, hikana. Ya ce wa ƙauli, da faɗin da malaki cewa wal jidalu wal mira wal ƙiyasu wal munazara fi dini. Ana haka ne ko? Ya ce, umurul dini shi wannan sai a hankali eh to ba da yace umurul dini yace shi al'amura na addini ba a tafiyar da su akan aljidal wal mira wal munazara wal qiyas shine jidali yin jayayya da musu ko kuma akan abin da ke munazara ko qiyas waya ta tozo yanzu mu tattauna game da matsala kaza mu gano yaya abin zai kasance a duk ɗalibin abu na addini a fili Allah ake yin sa in ma a samu ayar Qur'ani kai tsaye ko kuma a samu hadisan manzon Allah kai tsaye kai don haka ce maka ga hadisi kuma ya kanta to me maganar kuma tattauna da kai da zaka tattauna su to maganar wa kuma za a dauka ai an gama hukunci ai ga abin da Allah faɗa a fili to menene kuma sai an yi tattauna a gano kaza ko akan a gano kaza ana tattaunawa ne idan abu ya faru da babu nasi kara a kansa to sai haɗa malamai da suke cewa sun kai matsayin malinta sai su yi bayani cewa to tunda wannan abu kaza menene illarsa a hukunci kuma me yasa aka halatta shi ko aka haramta shi sai aka kalla abin ko misali ake magana akan giya da haramcin da Allah ya magana akan giya ku sa gano menene giya din ko me giya shine abin da ke kawar da hankalin mutum ko da ba ruwan da ake dafa shi bane ko a hada shi a sha abu ko hayaki ne mutum zai zuka ya bugu ya zama giya ina fata an gane ko minti saka a baki tsotsa amma da fuddamar hankali to ya zama giya saboda hukuncin da ke cikin giya na kawar da hankali shi ma ya hakan wannan abin da a yanzu ke sha ko da abin yanzu ba giya bane da ruwan giya shi yasa manzo Allah sai ya hadisi ma ya fito da abin a fili yace kullu muskirun hamru duk wani abu mai sa maye kawai giya ne dan da yawa idan aka ce giya sai dauka cewa sai an samu ruwan giya ko burkutu ko giyar kwalba ko wani abu kamar haka na fata ana ganewa amma bai fito kan raga shi a fili an yi maganar sa ba buƙatar aje a dogon mutu shakarsa za ka sai malaki cewa ana to waɗannan abubuwa ta al'amari na addini la yajizu an ko yuj'ala majhalan lil lil akari war raddi wal jidal yace abubuwa na addini ba a mayar da su cewa in ɗauki abin da na ga dama ko abin da ya mun ko kuma in bar wanda bai mun ba in dai addini ne Allah ya faɗe shi ko manzon Allah to ba sai ya mun daɗi ba ba sai ya ma daɗi ba ko ba sai ka gane hikimar yin hakan ba kawai in dai Allah ya ce ayi ko ka gane ko baka gane ba imani shine ka ɗauki abin in umarni ne na ayi kawai kai ko da baka gano ba in manzon Allah ya ce ayi ba sai ka gano me hikima akan haka ba ko me fa'ida akan wannan kawai in dai an ce kai to yin da za ka yi a bisa bin umarnin Allah ko na manzon Allah shi ake cewa addini amma in sai da ka gano fa'idarsa tukunna ka zo kai to ba in kai babu lada kun gane abin da ake nufi yanzu za ka samu akwai da ba musulmi ba amma sun ɗaura kansu in suka yi fitsari sun yi tsarki saboda sun gano bincike na ilimi da na kiwon lafiya ya tabbatar cewa wanda yake yin fitsari ya yi tsarki yana samun cikakkiyar lafiya sama da wanda shi bayan tsarki to sai don to shi wannan yana yin tsarki ne ba dan ya bi umarnin manzon Allah ba a dan ya dan ya kare lafiyar sa yake to kaga an koda shi musulmi ne in wannan ne wani fasa babu lada a ciki na fata kuna ganewa so in Allah ya ce ai kaza babu atar ka gane me yasa Allah ya dukan babban malamin mu ko Dr. Ahmad Bamba haddasa wani tambaye shi malam me yasa musulunci ta kashe tsaka yace saboda manzon Allah ya ce a kashe ta ya sami ta kashe ta kuma da kai ma ya ce a kashe ka zamu kashe ka ko ba yake nan ba manzon Allah ne ce a kashe haka ba sai na ga wani me yasa ya ce a kashe ba da kai ma ya ce irin ka mai siffar ka an gashi a kashe da wallahi kashe ka zai ka gane ko ba shi kenan ba so haka ake tafi da addini kawai in umarni zo na Allah ko na manzo Allah kawai kai babu laifi kana ta yin kayanka kuma sai ka zo ka ga wani fa'idar sa to ga wannan wani abu ne ake ƙara ƙara samun wani ilimi kuma da maganar Allah ko ta manzon Allah ai kullun akan karuwa ake inda kana bin yanzu ga Qur'ani idan ka samu wanda ya san Qur'ani tafsirin sa kullun in zai ma tafsira ka ji kamar yanzu aka saukar da aya in ya maka bane aka yi sauka in za a sake dawowa sai ka ji kamar karatun da ake yi bana yafi na bara ko da Qur'ani saboda me maganar Allah ce hikimomin ta ba sa karewa babu kuma wanda ya isa ya kare ya game ilimin maganar Allah da ma'anarsa sai da kai iya yadda Allah san san ya ga kawai baka dama kuma haka shi ma da san manzon Allah kira zaka ga galibi masu bincike na scientist masu ilimin kimiyya da yawa da yawa suna musulunta a ƙarshen zamanin su saboda zai zo gano wadansu abubuwa na mamaki su bayyana kirar da dalilai ya tabbata haka ne kuma daga wasu bayani ai dama Allah ya ce ayi ko annabi ya ce ayi sama da shekara dubu da wani abu daga nan sai gano ah to in ko haka ne wannan addinin wannan annabin da ya faɗa haka to hanyar ta ce daidai saboda a wancan lokacin da yake tunani shekara dubu da wani abu babu kayan gwaje-gwaje da bincike da za a iya gano irin wannan matsalolin ko misali wani likita ya tafi karatu kasashen turai sai ya gamu da abokin karatunsa abin nan kirista ce ko kuma ba ma musulma ba ce sai take yin bincike akan illolin jinin haila ko yanayin da mace ke shiga tana jinin haila idan aka ce za a samu saduwa tsakanin mace mai haila da, da miji to za a samu jinyoyin da su wahalar warkarwa sai ta rasa tsawon shi lokaci yana kallon ta ta gama ta kawo take cewa ai ta yi bincike ne akan jinin haila gashi gashi gashi gashi gashi gashi ta a wannan sai dariya ta ce a ya kake dariya ya ce ba wai yana kushe abin ta yi ba ne ya ce mu mu musulmi mun san haka sama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu. Ta ce yaya? Ta ce a lokacin karka mantawa ba kayan mazu ba. Ya ce mata eh ai annabin mu ne ba mu labari a cikin Qur'ani Allah ya faɗa. Sai ya ja mata cewa wa yasalluka anil mahid. Qul huwa adan fatul nisaa fil mahid. Kaga aya ce yar gajeriya Allah ga magana akan ta kawai. Sai mata bayani akai da yake musulmi ne kuma da ilimin addini kafin ya harkar likitanci. Ya mata bayani ya mata ta ce in ko haka ne to kenan littafin Qur'anin nan ba mutum bane ya rubuta shi. yace mata eh mana dama ai ba mutum bane Allah ne saukarwa annabin shi kuma ya faɗa mana sai ta musulunci to su haka take abubuwan su to haka musulunci haka take tafiyar sa to ina nan malik cewa al'amarin addini ba da dai bane bai dace ba a saka wani fahimtar cewa zan ɗauki abin da na gane kuma zan watsar da abin da ban gane ba zan ɗauki abin da na gamsu in jefar abin da ban gamsu ba ina fata an gane a gan ka ka zama ta ta wancan mawaƙin da Sokoto ko yace shi ba azumi yake gujewa ba shi yawan sallar nan ne ba ci kasan da azumi akwai tarawih akwai tahajjud da sauransu yace shi ba azumi bane da mu zai azumi amma ta kai tarawih gaskiya shi ba ya sun wannan to kaga kaga an samu matsala kenan ina fata an gane to shine yace ina ne wa hurriyatul ra'ayi a cikin addini ba a saka yancin tunani a ce ai kana da freedom of thinking an baka damar kai ra'ayi kai tunani babu wannan addini shi addinin ka ce zan ba abin da nake ra'ayi ba ba shi ya ce ra'ayi riga ba kowa da kalar tasa ba ko wani kuma ya ce fahimta fuska kowa da kalar tasa kai ka fahimci kaza ni ma fahimci kaza kuma kowa zaman sa akan ra'ayin shi ba matsala bane wannan amma addini babu wannan abu babu wannan addini dole hujja ake tafiya da ita shine mu dogara ka cewa Allah ne ce ayi ko manzon Allah ne ce ayi to a cikin harkar addini ba a ba mutum a ce an ba shi yanci ya zaba abin da ya ga dama ba haka bane in ga mutum yana magana akan haka kuma cikin addini to bai san asalin manufar addini ba zai ce maka ah to ai ga mazhabobin nan guda wajen nawa muke da su ai duk ana nufin ra'ayi ne ka ta masa a baka san ba haka ake nufi da mazhab mazhaba ba ra'ayi bane mazhaba in baka sani baka bar malamai su maka bayani akan abin da ake nufi ina fata an gane to haka addini yake ba a ba mutum yancin yi tunanin wai ya gano abu ko kuma abin da ya ga dama ya dauka abin da bai ga dama bai bari wannan hidai alayin siyasa shi za baka an baka yancin tunani ko yancin zaben abin da ranka yake so amma tun addini ba haka bane kawai ka bi Allah ka bi manzon Allah ko ka gane me yasa ko ba gane me yasa ba mun sha buga misali zaka tayi da safa ka bacci ka tashi baka da wani aiki ba komai sallar asuba ka fito ta shiga raka'a guda biyu ba ka ke ba kawai raka'a je ayi sallama kuma inda ka karanta qul huwallahu a raka'a farko da Fatiha qul huwa da kuma raka'a ta biyu Fatiha da qul ya da abin nan da qul a'udhu bi falaq wa bin nas sallar ka tayi ba wanda ya ce ya je sai ba tayi ba shikenan ka koma gida kayi baccin ka ko kai waye azhar sai kana cin harkokin ka ko a office ko a gona ko a kasuwa ko a ina ne sai kiran sallah sai ta maka raka'a nawa hudu saboda ne haka Allah ya tsara a ganda hankali ne zai amfana wai kace ah to ai kamata yayi asuba da ba a yin komai ayi raka'a goma ya kamata a zar a rinka raka'a ɗaya ma amma ban ba haka bane yadda Allah ya tsara shine addini idan manzo Allah ya tsara shi yake cewa bauta kuma shine addini Allah ganar da mu yace daka ba a ba wa hankali dama a ce an ba da wai mutum ya kuretun ra'ayi ya ce kama ya kuluna kamar da waɗanda suke faɗa masu fahimtar addini a gurɓace sai an baka freedom of thinking a addini babu babu hatta tunani Allah ya masa kaidi ka tuno abin da yake daidai shi yasa manzo Allah ya ce idan kai ce dan yazo ce maka wai wa ya halitta sama fatar ma nayi ba ita saman nan wa ya halitta ta sai Allah ne to shi to shi Allah wa halitta yana ma ga kace ashhadu an la ilaha illallah shaitan ne domin ya halaka ka na fata an gane kaga hatta tunanin ka musulunci sai da maka get a ciki ba a sakin kwakwalwa a ta dogon tunani domin ƙarshe zaka zo ka haukace har maka ji cewa kai ma ka zama Allah ba shi bane yan fara da yan sauran wani mahaukata a dai wani haukace ai shi shi wani haukan ne an sun ba kansu yancin tunani su faɗa ɗaki na banza ba aya ba hadisi dama su agun su ba su amfani da aya ko hadisi a kawai abin da hankalin su ya ba su shi kenan shi kuma hankali naka daban nawa daban nashi daban shi kenan yana zama mutane lafiya a yi ittifaki akan Qur'ani da hadisi kowa sai a bar man ra'ayinsa kaga shikenan Allah ya samu dace yace wa aminani ko yaqda al wa yaqda lis-suhuf wal jara'id aina kusan gaba ɗaya ma ya magoge ma tun daga nan har kusan ƙarshen littafin subhana eh yace magana ta yawa naka lafiya kalawa yace to ba a sake wa hankali dama wa aka kalli sufufi wal jara'id ko eh wal jara'id shine jam'in jaridodi jarida ba a barwa koyan addini ta hanyar karanta jarida ko karanta magazine ko ko kamar da ba yan shi babban abin su ba bane almizan din sunna kullun a karanta da sati to ba ku addini a wannan gurin saboda eh a ba jara'id ba jara'id ne jara'id akwai hamza a yi tukunna kafin dalon shine jami'in jarida yayi ne ba yake ta jarida Mm. Jara'id ne, eh, yauwa, shi ne, eh, to ba a ba wa abin da koyan addini ta ba wa kawai tabbaci akan mai as-suhuf wal jara'id karanta kolum ɗin wata jarida ko wani ya yi bayani a wani jarida ko a ta karantawa kamar a yanzu ka ce karanta abubuwa a shafuka na facebook saboda baka samu ne daura su kuma za a iya taking din abu a samu wani teji wanda an san shi sananne ne sai wani kuma taking abu sai daura a kai ana yi ana yi da yawa haka da mutane suka dogaro da harkar labaru ina ce maka san gani a shafin jaridar BBC to da yawa zaka ji labari a wayar ka a Facebook akan shafin BBC amma kuma ƙarya ne ba su suka daura ba wani ne taking din sa sai daura saboda kwarewa akan harkar social media sai ce maka na fa karanta a kaza ba gaskiya bane ina fata an gane abin da yake nufi a shi ne ba a koyan addini ta hanyar kawai ka tsaka so littafi a jarida ka karanta a sai dai ka je gun malamin addini da littafin ka sai karantar da kai littafin ba shi rubuta ba dama akwai shi in ka bar gurin sa ma ka je gun malam wani kaza littafin ɗaya ne kuma shi ma karatun irin shi zai maka kuna ganewa amma jarida fa ba ka san wanda ya rubuta ba babu sahihancin mutum ya amana ne ko mara amana ne ko da koro jabe ta hadisi ne kuma kai take hadisi saboda ba ka da ilimin addini kaga kuma shekarun baya in mutum daga kawai takarda a ƙasa a jefe an yi rubutun arabi sai ya dauke ya ce maka qur'ani ƙarshen ta ma kuma wani wani abin bible ne a ci zagin ma Allah ne a ci amma sai ya dauke saboda ganin arabi aka rubutu da shi shi ko bai iya karatun da zai fahimci abin ba sai ya dauke ta qur'ani ku tsasa da shi sai ya je abin wani kuma kawai labarun duniya ne kawai aka fefesa aka aka jefar jarida ce amma ya dauka cewa duk wani abu da ya shafa ne arabi ne to a gurin sa shi kai qur'ani saboda me karancin ilimi to yace ba a barwa dogaro da jaridu ko mujallu ko facebook ko wane ne shafukan sadarwa a gurin koyan addini ba a yi ba daidai bane wannan wannan sai ɗalibin ilimi shi zai fahimtar wani abu da kuskure a ciki amma har kawai kai zai ba ka wahala sosai yawwa ya ce tulaku biha al'arsina a bar kawai baki a yi ta magana a kai ya ce li ala umurar dina saboda su al'amuran addini muhtarimun a tsare shi ne ana girma masu duk abin addini za ka mutum zama mai daraja ne mai girma ne a zuciyarka girman kuma shine in ka duba ne shekarun baya da muke magana akan mutum ya ga an yi rubutun araba an jifar ya ɗauke ya ce qur'ani ne me yasa ya haka dan girma qur'ani na ba an gane to haka an koya wa mutane sanin girman duk wani abu na addini to na kan waye gari an bar addini ba a girmama ma'abota ilimin sa ba a girmama littafan addini to me ya rage kuma musu mutane kowa sai faɗa abin da ya gida ma kuma san da ya gida kuma ce addini ko shine haka ɗaya daga cikin sharrin ƴan kalakatu da zai maka duk wani littafi in ba qur'ani ba shi da yake takaddar tsiri a gurinsa zai iya taka shi zai iya zagin sa zai iya komai a ciki zai ce maka kare da yini da hatsun ne kai a ciki saboda ya raba ka da addinin ka to dole abin addini girmama shi ake yasa daga cikin sharrin da nasare kawo ya raba ka da addinin ka asalale ba da yaki ba shine sai nuna maka kaskantuwar malaman addini na fata an gane kuma cikin dabara ya abu me ne farko da fara zuwa sanda aka zo arewacin Najeriya in ka karanta history ai an mulkin yan arewa ne ba direct aka musu ba saboda an sami muna da tsari muna da sarakuna muna da malamai duk fada akwai malamai akwai alƙalai akwai kaza akwai kaza akwai kaza to sai bature ce ke da yazo sai ya kama sarakunan ya ba su albashi ko yawa zai ba su albashi zai biya su zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza sai kuma ya kawo ilimin sa yayi applying duk wanda zai shiga ilimi a farkon lokaci ma kusan biyan shi ma ke karatu a wancan lokacin zaka je primary abincin da za a baka a primary ya da kake ci a gidanku haka idan yan yan angurku ba sa zuwa kai da kake zaka zama special a cikin su sannan za a koya maka tsafta da wanka da sa kaya ne kaza da yin guga da yin kaza sai ka zama wani na musamman a cikin mutane ina fata kuna ganewa kuma kana gama karatun primary fa lokacin fa firamare za ka gama aji bakwai ɗan lokacin sai a baka aiki ana biyan ka albashi kuma kuɗi reasonable mai kyau bare kuma ka yi secondary ka gama ka yi aji bakwai a firamare ka yi aji biyar a secondary za haka ake yi ka gama kawai sai a baka aiki automatic a take kuma albashi ne mai kyau kuɗi ne mai baro a lokacin kamar a yanzu a ce maka dubu ɗari duk wata ka gama kawai secondary school shi kuma wannan gashi malami ne na Qur'ani ya karanta Qur'ani da ka da kansa ya haddace Qur'ani kuma ya rubuta shi da ka amma abin da zai siya ne naira goma ba shi da shi na fata an gane to sai a waye gari ana nan tafiya ta tafiya dole waɗannan malaman da aka gada suke karatun Qur'ani dare da rana da karatun fiqh dare da rana da karatun hadisi ba ji ba gani sai suka waye gari ba su da kima a gun al'umma saboda ba su da kosisi ko ba su da faɗa a ji kaya ma sai wani yayi kunce ba shi ku da kuke musu da karantar da ku suke muku sallah ya muku tarawih ya muku limanci ya muku suna ya muku aure ya muku sallar gawa da wankan gawa wai saboda abu rena addini sai ka kashe kaya ka bashi ba haka ake ba ba zai iya so sabai ba malamin suna addini wancan da ya karatun boko yana da albashi in ya gama sakandire yana da albayansa na kyau in ya je ya ƙara gaba da sakandire a lokacin har mota na bai kyauta abin nan bashi za a bashi mota gangariya yana hawa to dan Allah ka gaya mu ya ba za ka rika sha'awar sa ba to a tafiya fara tafiya sai aka zo aka tun da haka ne dole a dan saka dan malaman addini a cikin primary school a samu qur'anic teacher sai a samu wani anakallahu dan tsangaya dama shi bai ya dauka ma shi tsafta ma kaman haramci abin eh haka ne mun watsan ga aka aife mu anan muka sai muka muka gida babu da mutum watsan ga alhamdulillah in kana tsafta ma ce wai kai kaman wai ba kai kaman ma kana son duniya kai kamar ma arna arna ne dan me zaka wanka kullum ma saboda haka aka ta abinci sai su da hannu sai hada hannun ya goga ya ta fuska sa kafarsa wanda ko kenan a kawo abinci da sun ci sun yi ta'awun su kuma danna hannu ba zai wanke ba saboda ba shi da ilimin fiqh bare hadisi kun gane ku sa dauko irin shi sai a ce shine malamin qur'ani a cikin primary school din kuma abin bakin take shine darasin sa zai zanta shine sai bayan an tashi shabbati da rana ko ya gaji da aji kuma yasa sai musu mashari yasa ba shine kamar sadan makaranta ne bulala wallahi haka suke su wa'ancan ga su ƴan gayo ne malaman boko shi kuma ka da kayan riga daban wando daban hula daban gagawar da gazaza ya zo muku haka ya zo saka ku a gaba alwujudu samuwa wajibi ne ga Allah wal qidamu tawama ku ta ma ku kike so mai ake nishi mata dishin ai ai kun ci aka bashi ai ai kun ci aka bashi ai to duk a duk a makarantar ba mai sha'awar ya zama malamin arabi duk a ɗaliban ba mai sha'awar zama malamin arabi saboda na farko wanda kaɗan na bujira kira zane ka shi ko bai fahimci wannan makircin ba sai ta ma bulala da ma kanga ya kishi ba saka da katsane shi katsane shi haka sai aka zo aka wagari sai aka kidin kana tsanar malaman ne addini to da duk wani malamin addini ka masa kudin gora da wancan da ma bulala a primary school kuma kai yanzu kana boko kana za secondary kuma ba maganin su madam na ba secondary ba maganin wani qur'ani teacher kawai za ta akwai malamin IRK shi kuma zai koya maka zai karanta maka alamtar kaifa ne zuwa fatiha dama ka riga ka iya ta tun a garin kuma tun a ƙauyen kuma dama ka iya sai me kuma komai a cikin boko ne duk da karantar da hadisi daya biyu kuma ta maka bayanai na philosophers musulmin philosophers alkindi alrazi alwaye kawai ba wani maganar ba ka addini a cikin ta domin duk wanda a IRK ya koyi addini har ya je PhD wallahi ba wani abu da su da addini kawai ruɗu aka koya masa ina fata kuna ganewa to kuma gashi su waɗannan ana ba su albashi ana kimanta su to sai aka waya gari yanzu wanda zai harce Qur'ani da ka ya rubuta shi da ka ba shi da matsayi a cikin dokar ƙasa a gun gwamnati sunan shi zahiri dan ba za a yi ba shi kowane kalan aiki ba saboda ba ya certificate ina fata kuna ganewa to tun su kan suna zagin bokon sai daga ba sai zo gane shi ya sha wahala ba zai da ɗansa sha wahala ba sai jefa ɗansa a boko shi ma ba ka aka ta yi ba tun ɗan yana karatun Allah ko har a wakari ɗan ƴaƴan baya ba karatun Allah sai boko zallan kuma ƙarshe boko mata wata ƙare mutane to yana zaman da ake yanzu ka zaka ji duk wani wanda boko zalla ke ba ganin kiman malamin addini sai dai idan malamin addinin ya zama a tsaye ke da kafarsa ko ba shi bane a tsaye ke da kafarsa kuma idan shi biyu kuma double sim ne to ba dan Allah ba ko dan karfinsa baya neman komai a gun kowa ƙaryar ka mota tashi ta fi saka tsada ƙaryar ka riga ya fi ka riga gidansa ya fi gidanka kai baka taɓa ganin shi a ofis ɗinka ba sai su dan sallama ma ba dan Allah ba ya san ka faɗa haka ne kuma ya nemi ka je ka ce baka da time ko ba shikenan ba ta ya hakuri ba zan samu lokaci ba to sai dai in irin waɗannan ne za ka ga ɗan buksa ɗan ɗan jin su haka in ko baka samu wani makiri ba sai haɗa ka da manyan ɗan boko sun ka danna ma kuɗi kai ɗin sai ka kawai sun kwashe ka baka sani ba an baka tiket ɗin umara tiket ɗin haji shikenan waye waye shikenan kalama cikin su baka an kara ba sai abu ɗori bar a ce kai ne shugaban bot ɗin kai ne an baka kaza dan ka an kare sun riga sun college din ka kawai shi ke sun danna ma kuɗi ba audition kuma ka kun ka ce mai kuɗin an bi mulmula su kai zo audition baka baka da gaskiya sai ma zaka ce musu to haka sai ya raba ka da kimanta malaman addini kuma sai ka hau karatun sa shi babu darajantawa a ciki domin a tsarin boko duk ɗalibin boko baya girman malamin sa na boko sai da kawai a yi kawai gada ka saboda asalin ka fara tafiya maka ka digiri ka je master PhD kusan argument ma ake da malami da dalibi tattaunawa ake ya faɗa bayan alimi ta ahidu yadda ba saboda kaza da kaza reference kaza a kurin kaza kawai kawai bayani kuma dole zai bar shi na fada kuna ganewa to haka sai aka cire kimanta malaman addini kaga ga musulunci ba shi da kima in kaga an waiwaye liman to wani ne ya mutu a gidan shi kuma bai iya dai da gawa ba kuma tsoron ta dama yake da sai wanda zanno gidan limu abuje ai wallahi alaji da yarsu alaji yarsu mai ramar baban ka ne ka zai kula da kayan ka wani ramar na wani shi ko ba yake nan to amma ba haka ba shi bai iya da marba in ka ga ya nemi malami to ko ya saki matarsa bisa ta London yana neman malami ya ra masa ko kuma baban shi ya mutu ko matarsa ko dansa sai ne da gurin malami amma in ba wannan ba ba ruwan shi da Allah ka tsare imani sai na malaka ce anan dukkan al'amari na addini wajibi ne a girmama shi a mutunta shi wa tuksaru fiha alama dalla alal kitab wa sunna kuma dukkan abu na addini dole a takaita shi ya tsaya a tsaya kewayen qur'ani hadisi in dai addini ne abu to dole a same shi a qur'ani ko hadisi kadai babu wani abun da shi zaka dole a bar su a wannan abu guda biyu wannan shine asalin mutum ya zauna a musuluncin sa mai kyau kuma ya tabbata akan sunna na fata an gane in ana maganar qur'ani ko hadisi to ba magana cewa malam wani ne yace ba a magana sai da sai shi ma ya je alfaka masa alkhairi yace wala yasiru fiha jidalun abadan a cikin al'amarin addini ba a yarda a saka jidali shine jayayya da musu na fata an gane yace hadihi hiya fa'idatu wannan ce kaida a gurin malami wa munhajus salim wannan ce hanya ta kukuta wanda in ka bi ta kukuta duk abu in dai addini ne to a same shi qur'ani hadisi kuma daga nan babu musu babu jayayya haramun ne ka ce ga hadisi ya tabbata manzon Allah ya ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza ka gama bayani amma kuma mu a mazhabar mu kana faɗin wannan in dai mutum mai ilimi ne faɗi wannan kusan fita ne a musulunci ba saboda to ai ba maganar koyan aka ce maganar manzon Allah tana ana neman maganar wani ne in ba a samu maganar manzon Allah ba na fata an gane yanzu ga gun malaman sunna ba sa bin wata mazhaba kwaya daya duk wanda yafi karfin dalile a cikin malaman mazhabun nan shi suke tafiya akai kawai shikin babu wani matsala suka ce mazhaba kamar aiki daki gida ne mai daki mai kofa guda uku ko hudu yanzu ga masallacin ba kofa biyu bane da ta takaice ko uku ma ga ta a baya ko to wace ce in ka fita ba in ka ba za ka fita ba to shine mazhaba kawai kuma wace ce in ka shigo in ka biyo ba za ka bi masallaci ba a cikin su to shine mazhaba kawai to haka suka dauki mazhaba ba wai wani abu ne mai zaman kansa da yake daban wancan ma daban yace wa hadha ko eh muqtadal iman billahi to wannan shine asalin imani da Allah wa rasulihi da manzansa wa li hadha qala jalla wa ala dan haka ne ma Allah mai girma da buwaya yace da yake magana akan a dawwama akan sunna a dawwama akan qur'ani da hadisi ba jayayya yace ma yadul fi ayatillahi lalladina kafaru ba wanda yake yin jayayya game da qur'ani ko ayoyin Allah sai kafiri ya magana karar ta Allah kuma kaza kana wani jayayya to aini ina ga kaza aini ina ga ba haka ake nufi ba babu yace sai wanda suke kafirai to su kuma ya zaka da su yace fala ya garuka taklubun fil bilad su kuma kafirai kada ya rudar da kai ganin cewa su suke kai kawo a ban kasa ma'ana su suke da power su suke da abin nan fada aji su suke da kuɗi su suke da mulki kada dame ka ka san wani yana kwatanta cin nasara ne ko kuma daidai ta hanyar wanda suke kan abun su suka fi ɗaukaka su suka fi mulki su suka fi ɗa'adi yanzu da kalli duniya su suka fi kowa ƙarfin arziki a duniya arna ne ba musulmi ba ne su suka fi kowa faɗa'adi a duniya arna ne ba musulmi ba ne to wani sai ɗauka cewa to wai me yasa musulmi suke su ne cikin talauci cikin kaskanci amma arna a cikin arziki da wadata shi wani shine mizaninsa a gurin wai gane daidai ko ba daidai ba kuma ba haka bane ba ba ba da mizan yasa Allah ya ce mu ya ce mu Allah kada hakan ya rufe ka ganin su suke da fada a duniya su je nan su hau jirgi su je duniyar wata su dawo su yi waye duk wannan kare rufe da kai shirme ne abin da suke suna yi ne kamar kiwon ragon laye ne kawai a tanade shi sama da shekara ana ba shi duk abu ya zama ƙato yi waye amma ƙarshen sa meye ne yanka shi za a yi kawai ko kuma a sai da shi in ba mutum bayan kare a ga ba ana abin kirki bane ke so kada ruɗe ka kaga dan haka ba a yin jidali a game da ayoyin ubangiji sai wanda yake kafin in dai Allah ya faɗa ko manzo Allah ya faɗa to sallamawa ake kuma abi wa qalu sami'na wa ata'na haka ake faɗa wa Allah idan Allah ya yi hukunci da manzansa to kawai jefar da komai ake sai abu hukuncin Allah da manzon Allah ko da baka gano ma'anar ba wannan shine asalin imani na ba ta ana ganewa to Allah sa mu dace eh na miki yace to haga wanda suke yin jayayya game da Qur'ani wai hal huwa kalamullah suna cewa wai shi Qur'anin nan ma anya wai shi maganar Allah ne am kalamul ne bashar ko maganar mutum ce yanzu galibin kafiran duniya an karanta da su cewa Qur'ani magana ce da manzo Allah ya kirkira ya rubuta haka suke tafiya sai dai idan wani abu ya zo ya faru ne aka musu bayani kamar yadda wani daga cikin abin nan irin masu me ake ce musu masu ilimin ba geography a cikin geography akwai wani bangare shi ma na ilimi masu romans ba nake so masu sanayin sanin ban ƙasa da tiddai da kwarurruka da tsaunuka da wani waye din a cikin geography ilimin yake ya zo ya bincike lokacin sai ya ce sun gano inda wanda ya fi ko'ina tsawo a duniya, tsaunin da ya fi kowanne tsawo a duniya sun gano shi, suka faɗe shi, aka yi murna, aka jinjina musu, aka rubuta a kundin tarihi da sauransu. Sai wani malami ya zo ce musu na addini, ita yanzu yana so su gano wanda ya fi ko'ina kwari, the lowest place, inda ya fi ko'ina kwari, inda an gano da ko'ina tudu ko, ita to sai ba su lokaci suke bincike suka da suka ce masa ya ƙara musu a ƙarshe suka gano suka ce sun gano ce to ina ne suka faɗa wani gu ne a yankin kusa da Italy kan iyakar Italy sai ce to amma su me za su ce in ya faɗa musu su ya ce mu musulmi mun san dama nan guri shi da lowest place a duniya sama da shekara dubu da wani abu sai wani malamin ce a yace ai ba zai yi ba ai saboda wannan lokacin ce shekara dubu da ta wuce babu kayan kimiyya da bincike da za a iya gano haka yace masa eh ko babu ma akwai to me yasa me dalilin sa saboda shi nasara ba musu yake ba kullum in ka ce in ka ce mu ba nasara wannan abun baki ne ba zai ce ma tsada take ba sai ce me yasa kawai sai kai proving kai kuma kai jawabi in ya gamsu sai ya dauka in da gamsu kuma sai ya bar ma kayan amma mu da gaji kara ta ƙarya kake saboda mu mun gaji harazin mutane da kuma cin mutuncin junan mu kawai sai ja masa suratul rum din nan farkon ta alif lam mim gulibatur rum fi adnal ard wa min ba'd galabihim sayghlab sai jamar ayat yamar bayani yamar bayani yace gaskiya ne kuma da butu wancan suka gano din nan ne gurin yace to ah to haka ne littafin kunnan da kuke karantawa kuma shi annabin naku ne shi ya rubuta sai kuma ba shi ya rubuta ba Allah ne ya saukar mar shi kuma ya karanta wa duniya yasa aka rubuta aka bar duk mai imani sai yana karanta na aikin ci sai ce eh to yanzu ya gane lalle Qur'ani maganar Allah ce domin wannan irin ilimin a shekara dubu da wani ba wanda da sai shi a duniya in ba Allah da ya duniyar ba zaka yi maka halman sa kawai sai musulunta to nasara galibi haka suke duk suna irin wannan abun scientist da yawan suna irin haka na fata an gane amma haka mu in mu ne ba haka za mu fitar da abubuwan ba sai jayayya sai mutu sai shiri kawai to suna cewa wai shi qur'anin nan maganar Allah ce ko maganar mutum ce ko hal yafidul yaqina aw la yafidul yaqina kuma suna cewa wai qur'anin nan zai yi a dogara da qur'ani kadai a samu kuma yaqini a cikin komai na addini ko kuma ba zai yi a dogara da shi baya ba da yaqini shi ma dole sai an hado da wani abu haka ma masu ilimin tasawuf din nan da masu aikata irin su faira masu harkar irin su zahiri wa ne suke cewa kansu yan hakika haka su a gurin su ba su yadda qur'ani kadai ya zama dogara a gurin musulmi ba ko hadisi suka ce a dole sai an saba kwalwa da hankali ya su waye gari kowa ya ce kansa shi ma zama Allah za ba ka wani nau'in wani abu a ce ka je ka yi dan ka je ka zama mataki kaza ka zama kudubi ka zama kaza ka zama kaza har ka kai matsayin da kai ma mutum ke ma zama Allah a gurin shi Allah ka tsare imanin to ba nawa bane su ba sai da cewa Qur'ani kadai ya isa idan to hujja madogara abun din musulmi ba ta ga su a tafiye su babu karatun Qur'ani a tafiye su babu a karantar da kai tafsirin Qur'ani duka babu wannan sai da ta maka jawabai na fadalolin waɗansu ko baka wurdai da zaka cimma wani matsayi da aka faɗa na ƙarya wanda babu shi ma ba da tana masa saka shi ko sun zama kamar wancan ɗan kanan nan makwacin mai faɗan wasu kuɗin da babu su a duniya ko a tare a lissafin kuɗin duniya babu su ma wani gangaliyon ziziliyon wani kyawai shirme-shirme haka saboda mahaukaci ne ko ba haka ba ne to haka suke faɗa kansu matsayin da babu shi kwata-kwata ta ce akwai kuɗi akwai gaushi akwai autadu akwai annujaba'u duk akwai waɗanda a cikin harkar ɗariƙoƙi da kuma harkar faira da wani abubuwa makamta haka mutum ne zai ke matakin da wai shi yanzu shi nuk abin nan kuɗubi ne shi shi yanzu ya zama autadu shi turke ne da tokare duniya ka ji hauka fa ka ji ƙarya fa kana nan ƙauyen ka zaune wanda gaba ɗayan ka iyalin ɗinka daga nan ke kenan kujerar nan ma ta maka yawa amma wai shi tokare duniya saboda ƙarya kuma su sun yi da haka kuma da rinka jin haka za ka ba maganar wani ibada shi ma sai dai abota mar bare kuma ke matsayin gausu na fata kuna ganewa to saboda me ai ba su yadda da qur'ani kuma bai sai faɗa fara ɗaya ba sai in kai nisa kana bin sa za ka ga a rubuce su sun faɗa haka inda kullum muna buga misali duk wanda ya ce ga wani abu da zai baka ka faɗa sau ɗaya ladanka ya fi wanda ya kanta qur'ani sau dubu shida to me yake nufi haka bai da Qur'ani ba ke shine kawai abu amma bai fito muka ta zahiri ba dan kada ya sa da farko ma fille masa wuya a ce masa arni Allah ka tsare imanin yace au au suna fadan dai abubuwa iri daban-daban dangane da nasin Qur'ani ko hadisi yace ila akiri zuwa da karshe yace haza ko eh yace haza min al-jidal bi ayati Allah subhanahu wa ta'ala to duk irin waɗannan maganganun na daga cikin jidali ma'ana jayayya game da ayoyin ubangiji qur'ani da hadisan hadisan manzo Allah ke a kawo ba ce a wannan a gurin ku ne ku yan shari'a amma mu yan haƙiƙa haka zai faɗa maka ko kuma ce a gurin ku ne ku mutanen zahiriya amma su yan batiniya ne ko suka ce ai wai dinnasi duk aya tana da maza tana da abu guda biyu a gun su haka ta faɗa akwai zahiri akwai batini zahiri shine da kowa ya fahimce ta kai tsaye baɗini kuma sai wasu kawasun nas wasu keɓantattun mutane suke da wani ilimi na musamman su suke tafiya akan wannan zaka idan ka ga mai irin wannan ilimin ka gan shi yana yin zina kar ka ce zina yake kai ne kake ganin zina a zahirin ka ka duba cikin amanar mutane ko to da kai saka tambaye shi bayan na kai wani ba tambaye sa aka ce ka tsaya a gaban sheshinka kamar gawa abun mai wanke ta ka tara ka tambaye ga tana matsi ne din shehi kawai kaza kai in yace haka kawai kai haka babu tambaya kaga ai ba musulunci bane to sai a wautar da kai kuma sai a nuna maka romo da lagwada shi kuma dan adam yana son romo da lagwada ai domin da wannan ne ma shi dan ya yaudara annabi adam ai ko qala ya adamu hal adulluka ala shadatil kuldi wa mulkin la yabla abu biye amfani da shi gurin yaudara annabi adam yace ba zan nuna maka ta bishiya ba idan ka ci zaka samu wani mulkin da bai taba karewa ba a zaka dawwama kai in ka ci ba zaka mutu ba sannan kuma zaka samu mulkin da bai kare ba kaga siffar da Allah dan adam yana son abu guda biyu yana son baya son mutuwa ko baya son a ce la guda ta kare masa haka idan zai tabbata akan wannan ai zai debi duk wata hanya yanzu ta yan siyasa mun da kake sa ta hauka lokaci mutum ya yi shekara hudu ya ƙara hudu amma zai kokarin yaya za a yi kudin ma ya ƙara narkawa ai baya so ta tsagurin ne ai saboda komai na shi kuyi a wannan kujerar ga kuɗi kamar ruwan sama yake zuwa masa kai ba kana maganar ka ta fama da ranka ba ka samu kuɗi da gashi nan a to su kuɗi ne babu lissafi kana gwamna kuɗi babu lissafi ai za ka shi abin da gada bai tuma kuma kala sai dai a lahira amma a duniya ba mai tuma komai akan jihar ka to zaka baya son barin wannan matsayin saboda siffar dan adam ce gali yana son ya dawwama akan abu sai dai wanda Allah in ya bashi ilimin addini ya san babu abin da yake dawwama in ba ikon Allah zaka tun da farko zai nema kansa tanadin kaucewa ma abubuwa ya saka ce mai hankali shine mutumin da idan yana kan wani abu ya shahara akan abun inda na duniya ne to kana gama shahara kai da taya kawar abu sai ka tafi da mutuncinka kowa ya girma ka karki ta zama har sai an ma biyu mulki da karfi da tsayaci kun gane da ake nufi yawan ba harkar addini ba duk wani abu na duniya an ka kai kololuwa kansa to kai saurin barin shi da wuri kinkin mutane suka ji da sauke ka da kansu kana cikin ganiyar ka ta kai ka hakura wani zo kai sai ka zauna lafiya kuma ko na ganin ka da kima har ka je ka mutu kayan amma an ka rike gangan mabiyan naka ne za su yi zagon ƙasa su kada kai su kware maka baya ƙarshe kuma ka faɗi baka da komai cikin kaskanci amma harkar addini sallah ɗora ka kano kuma sai ka ce har mutuwar ka tunda harkar Allah ce ina fata an gane to amma ta ma ka ce amma kai ne shugaban kaza wata ka ce kawai wani ka je kai kai dai ka ci gaba da abin da kake amma wani shine shugaba sai kenan an zauna lafiya ko yace ya'ani li annahum ko eh ya'ani ka annahum la ya'qunani la yatquna fi ayatin lahi ba yace kamar da su waɗannan kafirai din ba sa kiyaye maganar ayoyin ubangiji duk abin da Allah ya faɗa Qur'ani to shi sai ya kirkiri fahimta aka san wanda Allah ya faɗa Qur'ani kuma sai ce ita ce abin da Allah ke nufi tare da cewa Qur'ani ba a fassara shi fa in ba an samu madogarar fassara daga manzon Allah shine ka ba Hassan Sala kan tabi'ai sahabbai zuwa manzon Allah domin shi Allah ta fara Qur'ani shi yafi kowa sanin me Allah yake nufi kuma shi kadai ne Allah ya yi mutane bayanin Qur'ani ba ka Allah faɗa guri da Qur'ani ba to haka idan ka kawo wata fassara yanzu to dole za ta tambaye ka a cikin magabata na farko waye ne yake da ra'ayin irin ra'ayin wa ka dauko ka faɗi wannan fahimta in baka da magabaci ba za ka ci fasarar ka ba sai bar ma ra'ayin ka kawai ka kawo wata aya dan ka kare wani muradin ka sai ka ce hujjar ka to ya fito a cikin magabata akai kan tabi'ai kan sahabbai waye ya fasara aya da irin wannan abun in babu to fasara ka zama kawai shirme sai da ka rike kayanka Allah tsare imani yace to dan haka wasu ko sai fujaduluna fiha sai su rika yin jayayya game da shi aw ahadisu rasulullahi sallama ko kuma hadisan manzon Allah sai su rika inkarin su suna musu fasara da tawili da ba haka manzon Allah yake nufi ba wanda shi kuma manzon Allah al-ma'sum ne Allah ya riga ya katange shi manzon Allah baya yin abu da yake na sabo Allah ya bashi kariya zaka sai ma'asumi shine mutumin da Allah ya tsare shi ba zai sabo ba a wannan sifar annabi ce shi in banda ne babu wanda ba zai sako ba ko kuskure ba sai shi kadai yace alhamdulillah din qanil hawa wanda shi manzon Allah nan baya yin furici yayin magana akan san zuciya duk abin da zai faɗa na addini yace in huwa illa wahayin yuha wahayi ne da Allah ya masa wahayi a kai ina fata an gane to sai su rika tafiya saka ji ya ce ai duk wani abin ba fa duk abin da manzon Allah ya faɗa ya inganta bane ake aiki da shi ba ka suke faɗa ba wanda dan abujin ba ka faɗa ba cikin azumi yace wai ba duk abin fa da manzon Allah fa ya faɗa ake aiki da shi ba ba ga me yake nufi ai wata dabara ce in ya fito kada ya ce duk hadisi ƙarya ne za ta ya zama kafin za ta ya zama ɗan tatsini za ta ya zama ɗan shi'a ibi ɗan mata an gane to amma sai shigo da ɗan wani lankwashewa to bari ka ga muna raye kuma nan da sati biyu ko wata biyu ka ji kuma wanda ya karfa daga bakinsa dama haka abin ne suna fara da kaɗan kaɗan ne in ka bi salsalar dan karanta da aka ɗaure shi akan cin mutuncin hadisan manzon Allah ai da fara da awarsu ba haka bane ai ai da farko ya fara zagin su Imam Bukhari ne da sukar su manyan malaman marwata hadisi ya fara suka yana nan sai ya shigo cikin tabi'ai ya rika zagin su yana nan sai dawo cikin sahabbai ya fara zagin su yana nan sai ke zagin hadisin masu to dama haka ne duk wanda ba akan sunna yake ba baya yadda da hadisi ko ya ce maka ya yadda munafurci yake ta kiya yake wata ran sai ya fito maka kararar cewa ba haka bane kaga dai gasha bane fada yace wai ba duk abun fa da ya inganta annabi ya fada fa ake aikin shi ba to me yake nufi sannan kuma zo ce ba a aiki fa da hadisi ahad me hadisi ahad kuma wani ne misalin sa kaga wannan sai malaman ilimi ya san abin da ake nufi sai ɗaliban ilimi amma a takaice ai zaki rushe hadisi yake wani kuma ne farkon arnanci in ka raba musulmi da hadisi to ka raba shi da musulunci gaba daya saboda hadisin ne yake bayanin qur'ani ke sa Allah ke ce manzo Allah ai mun saukar maka da wannan qur'anin ne litubayyana linnas dan ka mutane bayani to wannan bayanin da Allah ya ce manzo Allah yayin shine hadisi kaga idan ka cire hadisi ka ce babu shi sai ba za ka fahimci qur'anin ba gaba daya tun daga sahabi ya zo ce manzo Allah ai an saukar da aya akan cewa ku ci fa kulwa shrabu hatta ya tabbata kuma kaza kaza din na sai ta bakara da azumi kawai zai aje zare guda biyu a ɗakin sa da fari da baki babu fitila ba komai a ɗaki in ya tashi ya kalli zare guda biyu bai gane baki da fari ba sai sha ruwan sai ta gaba da sallar sa in ya gaje huta dan ɗaya ko shayi ko na bai dan sha lokacin da ya zo gane wannan shine baki wannan shine fari yana fura kofa kawai ba maganar ma ya zo ya ce manzo Allah ayo ya shiga aku me ya faru ce ga aya ta faɗi kaza ni ga abin da nayi zalla ce to lalle kullun ka ba karamin fulo bane in har zai iya rufe alfijir da zai ceto da fitan duhun dare wani su ake nufi aya zalla sai mar bayani me Allah yake nufi da cewa zare bugi da fari amma haka shi sai balarabe ne fa sai dauka cewa zare ake nufi ba to ba haka ake nufi ba zare baki shine duhun dare zare fari cetewar alfijir haka sai samu ilimi sai kuma duk muwa muka samu sanadiyar to wannan bayanan da manzo Allah yake in babu hadisi ta za ka gane su kuna ganewa kaga duk wanda yake bid'a yana gaba da hadisi shi yasa ga magabata sahabbai in za su yi mutane bayanai ba Qur'ani suke da musu aya ba saboda Qur'ani kowa zai yi mata tawilin sa ah dan ta tsina ma me yake ce ma ke ba da Qur'ani yake ce yake wazi ba har da ta fa hauka yake fa kari dabbanci fa yake to dabbanci ne mana an zan ce maka a ina kaga cewa sallar azhar asuba raka'a biyu azhar raka'a hudu la'asar hudu magariba uku isha hudu yace malam ba su aya yace alhamdulillahi fadiris samawati kaga haka suke kasan karatun su masu za'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masine wa sulati wa ruba yazidu fil kalki ma yasha wai wannan da ake magana akan mala'ika akwai mala'iku masu fuka fikiri biyu uku uku kaza kaza wasu ne ya gano a sallar azhar raka a kaza to kaga wannan adabanci kenan ai to idan ake maganar ana maganar azniha fuka fikiri ko ana maganar raka a yin sallah to haka in dai babu hadisi ba za ka taɓa sanin musulunci kwata kwata ba ka san musulunci na fata an gane to sai kaga suna sukar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa ai wannan hadisi ahad ne wannan hadisi wane ne sai su ruda ga kai da yake balidi ne baka san ilimi ba sai ka dauka kaman ka ka ji malamai ka ji baharul ulumi shikenan to yake wuce gurin kuma duk hauka yake wallahi wala duk ba ilimi yake faɗa ba dabbanci ne kuma nuna mummunar aqida halaka mutane amma ya za a ce musulmi ya guji maganar manzon Allah har ka ce wai duk abin da manzon Allah ya faɗa ya inganta wai ba duka ake aiki da shi ba to me kake so a yi to da wani za a yi kenan Allah kiyaye Allah tsare imani yace ina miki yace ka annaha majalul shakk kai ka dauka shi qur'ani ko hadisi a gurin su wani abu ne da ake dauka madan shakku kawai ba dan ayi ili ba yace wa akazi war raji kamar dai qur'ani ko hadisi a gurin su wani abu ne da dauka a dauki wanda aka ga dama kuma a jefar da wanda aka ga dama wani ko ba haka bane duk abin da Allah ya faɗa ko manzo Allah kawai daukar shi ake shi yasa ubangiji ya faɗa cewa ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku masu imani ku amsa kiran Allah da manzansa da sun kira ku ga wani abu da yake rayuwar ku ce a ciki duk abin da Allah kira ka kai ko annabi ce kai kawai ka karba ba buƙatar bincike a ciki Abdullahi bin Musa yake cewa duk inda ka zance ya ayyuhalladhina amanu qur'ani yace buɗe kunnen ka sosai domin Allah kira masu imani ne zai ba su umarni ko hani to karɓi abin da aka faɗa a wani hu Allah ke cewa wa ma atakumur rasul fakuzu duk abin da manzon Allah ya ba ku umarni ku yi ku karɓa ku yi wa ma nahakum anhu fantahu abin da ya hana ku ku hanu ko yace a wani hadisi ba za ima ba za ka sami imani ba yace la yu'minu ahadukum hatta ya kuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi imaninka ba zai cika ba inji manzo Allah har sai zuciyarka tana bin duk abin da nazo da shi in ka ji kana bin wani kana kin wani to baka da imani haka manzo Allah ya faɗa yasa aka ce maka manzo Allah ya faɗa kawai dauki ba wani maganar kaza Allah ya samu dace wai suka mai da Qur'ani da hadisi kamar wani abu ne na an baka dama ne kamar wani OBJ ne a gurin jarabawa ka zaɓi wanda kake so ka bar wanda baka so na fata an gane to haka kuma ba haka bane Allah tsare imani eh yace walaysa fiha min munadaratun alladhi laysa fi kum lakin wa umur ad-din yace al'amuran addini su kuma laysa fiha munadara ba guri bane na a tattauna a zauna a ciko me kuke gani me za a dauka me za a bari in dai umarnin Allah ne ko na manzo Allah babu cewa dauki kaza a bar kaza dole a ɗauka gaba gida a wata a wata hadisi na lake cewa ma amartukum bihi fa atu minhu masata'atu duk abin da na ba ku umarni ku yi to ku aikata shi barbarin ikon ku wa ma nahaitukum anhu fastanibu duk kuma abin da na hana ku ku ri kaurace masa wannan shine imani wannan shine imani to so suka dauka a a bar abin a matsayin ka dauki wanda ka ga dama ayi munazara kuma a bar wanda ba a so yace iya umurun ne sabitatun bal ay al'amarin addini umurun ne sabitatun al'amari tabbatacce yusallamu laha ana sallamawa umarnin Allah ne da manzon Allah in dai Allah ba da umarni ko manzon Allah to kaidar sunna kaidar musulunci ne kawai ka sallama ko idza qada Allah wa rasuluhu amran abulun ake sifar munafikai sai sai ne su fitar ne al-khiyaratu in amri ya su zaɓi wani abu na umarnin Allah su yi su bar wanda ba sa so umarnin manzo Allah ba su zaɓi wani su bar wanda ba sa so wannan ba musulunci ba in dai umarnin Allah ne kawai manzo Allah kawai ɗauka ake a aikata a yi imani kuma a sallama ba a bin me yasa ko kamar yaya ba a yi sallamawa ake kuma a shi ne tsari ya ce wani tafiya shakkun ba a yin shakku a cikin lamarin addini ya ce hatta tutsaraha ko lil bahas barantana ma har a ji a ce an yi wani bincike kama ya kuluna a ce a to wannan sai an yi bincike tukun sai an gano me fa'idar haka tukun za a je a yi abubuwa na addini suke wajibabbu da Allah ya faɗa kai tsaye ba ka buƙatar bincike a kansu kawai yi za ka yi shi ne ka'idar su amma ka ta ka binciko ka gano fa'idar haka ko akasin fa'ida tukun na kai ko ka bari to wannan ba kuma addini kake ba lokacin kana yin abu ne don maslahar ka shi kuma asalin da'a shine ka bi umarnin wanda ya baka da'ar aw an aw karha kana so ko baka so shine da'a aiko naga ce misali biyayya wa iyaye kai me ka dauki biyayya in ka samu ga wani abu dama kai ma kana son abu baban kai na son abu kai sama ka je kai kaza sai ka je kai ai wannan ba da'a bane wannan ba da'a bane da'ar shi ne wani abu ya zo baban ka yana sa baya so ai sai kuma ranka yana so to da'a anan shine ka bar naka san sai ka bi abin da baban naka yake so shine kai da'a na fata kun gane za ka yi aure kana son wata yarinya ka zo da maganar gurin babanka sai ce maka wani eh wannan yarinya ka bar ta to da'a anan shine ka ce to kuma ka hakura shine da'a amma idan ka je ka gayyato waɗansu malamai ko waɗansu abokanan shi ko baba na kana da yaya ka je ka gudu gun yayan shi kuma yana jin maganar yayan nashi ganin ka je gun yayan sa ka faɗa sai shi janye maganar to wallahi ka rubuta sai ka gamu da bala'i ai wani ba a timar mai saboda an sai shi soja ne ba ya sa cewa me yasa ba gaban shi sai dai a jagun wani da yake jin nauyi kamar baban yana da mamarsa ba ta su ba sai yaron ya jagun mamar sai kuka sai ya faɗa mata kaga ta mace ce kuka ta tsufa ba ta gane wani abu da yawa ba lokacin ka ta kira mata ce kai wane ka bar wane ya kaza shi kuna jin magana sai ce ta mata to ba na yi ba to sai ka gamu da bala'i a wannan auren za sai ka gamu da bala'i dole ne to da'a shine yayin da ka zo da abu iyayenka suka ce ba sa so to sai ka buna su ka bar naka shine ka da to da'ar Allah da manzon Allah kuma ya fita haka shi kawai Allah ya faɗa abu ba a ma wai tunanin ya abin ya kasance kawai ka je ka aikata manzon Allah ya ce ayi kawai ayi wani sahabi ya sako zoben gol a hannunsa ya zo gurin manzon Allah manzon Allah yana gani sai ce zoben gol man ubangiji ya haramtawa maza na al'umma sai dai mata saboda ka cire ya cire ya ce mai komo sai mai ko zalla sai jefar da shi dan sai manzo Allah ya bace karba jefar yayin mu jawabai sai manzo Allah ta shiga cikin gida sai waɗansu suka ce ah to kai ka dauka ka je ka ba matarka mana ko ƴaƴanka sai ta musula wallahi manzon Allah ya jefar abun ni kuma dauko idan yi da shi ai da yana so in ba matata da sai ta min in je in ba matata ko ƴata amma ya karɓa yayi wullar haka me zan yi da shi to ne shine da'a na fata kuna ganewa to matsayin manzon Allah haka ne duk abin da yazo da shi ya faɗa ba maganar ka yi nazari ko kuma in yi tunani a kawai ka aikata amma sai ta maka mastata'atu saboda tausayin ka ne shi kai gurgurdan ikonka na fata an gane to Allah ya sa mu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله